الله الذي يقبل التوبة من عباده ويغفر عن السيئة نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن طيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوبة ممن يتوب إليه وسبحانه من الكريم العظيم يجب من عباده كل مطهرين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله مصطفى وخليله سيد المستغفرين والتابعين والخاتم النبيين والمرسلين اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين والتابعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا أيها المسلمون اتقوا ربكم وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه وتوبوا إليه واستغفروه عباد الله إن شر ما تليت به نفوس أي غفلة وأشد ما أصيب به قلوب القسوة ولا شك إن هذه الأدواء الأسباب الكثيرة يراجع حاصلها إلى مواقع إلى مواقعات المعاصي والذنوب فهي أكبر الحجاب على المهبيون ولا ريب إن إسراف أما بيد على المهبة أم وأوجب ولا كان من المعلوم إن البشرية ضعف مقصرون وإن لكل ابن آدم الكداؤون ولهم من الأعداء من دكل نفوسهم وكرد بها مما يدعو إلى المواقع الشهوة وارتكاب السيئة مما هم معهم أي مؤردون الخادر أي دائما فإن الله جل شأنه وهو رحيم بعباده رؤوف بالكلكه قد دكل لهم حطانا حطانا من الذنوب والصاد مبنيا والدراءة وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم قل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا ويمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إكواني في الله إن الاستغفار هي أسباب تكفير الذنوب عن الأناس وتوبوا واستغفروه وأنابوا إليه أيها الإخوان المسلمين إن التصريحات الكثيرة من الناس في ارتكاب المآثي واستمرار لهم والمواقع في الذنوب هذا هو أمر العظيم مواقع وخاتم من المواقع الشديد القادر على النفوس والمجلات والأمة والشؤون في كل مجتمعات وكل بلاء وفتنة ومصيبة ومحانة حصلت للإفراد والجماعة أسبابها هو الذنوب والمعاصي قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثيرا وإن لهم لما يجب على كل مسلم أن يبدأ في الإصلاح النفس والتغير المجري حياته والحياة الدنوية هي حياة الآخروية ولا تتغير من حياتك بالمعاصي والشهوة وارتكاب إلا أن يراجع إلى الإصلاح إصلاح الحياة كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أين المحسنين الذين يصلحون أعمالهم في هذه الحياة الدنيا وأودهت والنشاءات واستقرات والأهوال والمجلات أن الإيداف الإنسان قد أصابه شيئا من المصيبة من الفتنة في هذه الحياة وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إخواني في الله إن الله لا يغير أعمالنا حتى غير أملنا حتى غيرت أملنا وإذا كان عبدا لا يدري متى يفجو يعني متى يأتي أجله متى يموت متى يترك من حياة الدنيا ويراكب أو يراجع إلى حياة آخرية هي حياة الدوامة فإن القيس يعني فإن الآكل السعيد ومن وافق للسير في الطريق أتوب إلى الله ويستغفر والاستقامة والإصلاح ليحصل في ذنوبه أي ليكفر في ذنوبه في ماذا قدم في هذه الحياة والآخرة والفلاح والتوفيق والنجاح إكوات الإيماني والعقيدة والرزقية إن حاجة العبد للتوبة أي أحد إلحاجا إلى الله سبحانه وتعالى في كل مراحل مراحل الحياة لأنها هي طريق النجاة في هذه الدار أن يكون دار الآخرة أن يكون دار الآخرة والسبب الفلاح قد أُلِّك موالي جل وعلا ذلك بها فقال سبحانه وتعالى إن تستغفروا ربكم وتوبوا إليه إن تستغفروا ربكم إن ما يكون في الشر أي جواب الشر الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وهاكم الله سبحانه وتعالى بالتعظيم لا للتعريض للتعظيم على التوبة لحاجهم بالحق ربهم وأمهم على العيوب أنفسهم والآفاق أعمالهم قال الله تبارك وتعالى ومن يتب وأولئك هم الظالمون ومن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى أي من الظالمين أي من المشركون إخواني في الله إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم يا ملائن بالسائل وسائل ولا يكيف العود وسائل هذا حالنا ظاهر لك أمرتنا فتركتنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يزنك إلا وجودك يا رب السماوات والأراضين رب نجف لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي جعل العقول لأهل العقول وجعله طريقا إلى النجاة godiya ta tabbata ga ubangijin talakai wanda shi ne ya cancanta a gode masa to lalle kamar yadda aka ji wannan huɗuba tana bayyana mana ne tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da istighfari ga Allah subhanahu ta'ala shine neman gafara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala domin idan muka kalla muna cikin wata rayuwa ne da sai dai kawai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu wani abin da ya kamata gare mu wallahi illa irin mu duba mu hanga mu nazarta mu ga kila akwai wani abu da muke muke saba wa Allah subhanahu wataala shine Allah yake jarrabar mu da wannan jarrabawar da muke ciki a cikin wannan ƙasa ta mu to babu abin da ya dace illa irin mu kama tuba zuwa ga Allah mu kama istighfari muna neman gafara ga Allah subhanahu wataala kila in muka yi sa'a idan muka dace sai Allah ya waiwaye mu ko ya agaje mu ya ra'afa mana a cikin wannan rayuwa da muke ciki amma rayuwar ta wuce dukkanin idan muke tsammani duk tunani mai tunani ma ta wuce don haka lalle babu abin da ya kamata wallahi illa mu kuba zuwa ga Allah subhanahu wataala domin Allah ya tabbatar mana duk al'umma da ta zama tana tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tana neman gafararsa to Allah subhanahu wataala zai agaji wannan al'umma din lalle lalle idan muka nazarta wallahi za mu tarar akwai abin da muke ba daidai ba akwai abin da muke na saba wa Allah subhanahu wataala don haka Allah yake mana wannan jarabawa din wallahi mai gaggawa mai sauri mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wallahi Allah zai taimake mu Allah zai agaje mu godiya ta tabbata ga ubangijin talakai wanda shine yake karban tuba a wurin bayinsa shine wanda yake gafarta musu ayyukan su wanda suka yi ba daidai ba daga zaran sun nemi gafarta musu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala lalle gare shi muke tuba gare shi muke neman gafara gare shi muke neman tsarin sharrin kawunanmu da dukkanin kurakuran da muke lalle mun shaida babu wani abun da ya cancanta abota masa da gaskiya sai Allah shi kada yake ba shi abokin tarayya shine wanda yake gafarta zunubai gaba daya don haka Allah subhanahu wataala yake cewa ku nemi gafara ku yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda babu wani mai gafarta wa dan adam sai shi subhanahu wataala don haka wajibi ne akan bayinsa lalle su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala su tsarkake zukatansu daga dukkanin dattin da yake cikin zukata su tsarkake lalle mun shaida annabi Muhammad bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne zababbe ne daga cikin dukkanin halittu da Allah subhanahu wataala dan haka lalle shine wanda yake shugaban masu yin istighfari shi ne wanda yake shugaban dukkanin wanda yake neman gafara ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka tsira da aminci su tabbata a gare shi da ma waɗanda suka biyo baya da ma mutanen gidansa har zuwa ranar alkiyama bayan haka ya mu al'ummar musulmai lalle wajibi ne mu ji tsoron ubangijinmu ka tuna cewa fa Allah subhanahu ta'ala shine ya halice ka Allah subhanahu ta'ala shine ya maka ni'imomi wanda ba za su kirgu ba yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuwa idan da da ka kirga ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala ya maka ba za ka iya ba to hatta wannan magana da nake yi ai ba karaman ni'ima ba ce wani Allah bai nufi da ya ba baya yi kuma haka ya zo haka zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to ni'imomi irin wannan ba da su kirgu ba don haka lalle mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala mu yi bauta ga Allah subhanahu subhanahu ta'ala mu yi biyayya ga biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada mu saba wa Allah subhanahu ta'ala lalle mu tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mu yi istighfari mu nemi gafara a wurin Allah subhanahu ta'ala domin shine wanda ya cancanta a nemi gafara a wurinsa ya ku bayin Allah lalle mu sani mafi sharrin masifa da bala'in da muke ciki wallahi kawunan mu ne suka jawo wannan wallahi mu muka aikata abin da Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin wannan rayuwa wallahi mu muka aikata shine mafi sharrin abin da Allah ya jarabi wannan al'umma din wallahi abin da suke aikatawa kawunan su don haka ya ku al'umman musulmai wallahi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala babu shakka babu kokonto wallahi dukkan abin da kaga ya same ka to akwai abin da ka aikata wa Allah subhanahu wataala shi yasa ya jarrabe ka kila ya jarrabe ka ne domin ya gafarta maka wannan abin da ka aikata na saba masa don haka ya ku al'ummar musulmi lalle mu sani mafi sharrin jarabawa da Allah subhanahu wataala yake wa al'umma shine bushewar zuciya kaga zuciyar dan adam ta bushe kashe mutum ba komai bane dukkan wani abin da za a yi na keta haddi ba komai bane a wurin wani al'umma yanzu da aka tarar cewa musulmai ne su suke luwaɗi su suke cin naman mutane su suke dukkanin wani fasadi yau in ka bibiya wallahi akwai musulmai a ciki don haka ya kowa limon musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wallahi mai gaggawa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu sani cewa ba Allah subhanahu wataala in ma kai ikyale ka kana rayuwa irin rayuwar da kake jin daɗi to Allah yana maka talala ne ai Allah subhanahu wataala ce wala tasabanna Allah ghafilan amma ya'maluna zalimun innama nu'akkiruhum li yawmin tashaqqasu fihi al-absar Allah yana mana talala ne kar mu ce duk abin da muke wai Allah marabani ne wallahi yana kallo yana ji yana gani yana maka talala ne kada ka ce wai ya rabkana ne wallahi bai rabkana ba yana mana talala ne kai dukkanin abin da zaka yi zaka je ka tsaya a gabansa ranar da idan ka zai yi na fata ya mu al'ummar musulmi lalle mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wallahi mu nisanci saba wa Allah subhanahu wataala wallahi mu nisanci saba wa Allah subhanahu wataala wallahi duk mutumin da ya nisanci saba wa Allah subhanahu wataala wallahi dukkan abin da yake ciki sai Allah ya agaje shi sai Allah ya taimake shi don haka mafi girman al'amari wallahi saban Allah muka runguma babu dare babu rana shine Allah subhanahu wataala shi ma yake nuna mana jarabawa ko za mu gane mu koma zuwa gare shi wallahi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala duk al'ummar da aka ce ta yi nisa ba'uda min Allah ta nisanci ubangijinta ta koma kawai ba shi take tunani ba abin da take tunani rayuwa al'amura da horewa wallahi sai Allah subhanahu ta'ala ya jarabi wannan al'umma mun sani cewa fa Allah ya bubbuga mana misali fa alkur'ani wanda ba za su lissafu ba sai wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba da ikon ka hararo da shi yana buga wannan al'umma musulmai dukkanin ba ana buga mana misali ne domin mu ji tsoron sa mu dawo gare shi mu yi abin da ya dace a lokacin da ya dace tun kafin me ka zo kana ladama ladama da ba za ta maka amfani ba lalle mu sani cewa yana daga cikin wanda Allah ya bashi fikratul salim lafiyayyen hankali ya bashi tunani ya bashi nazari to ya gane cewa shi fa mai rauni ne shi ba komai bane mai rauni ne a wurin wa a wurin Allah subhanahu wataala ai Allah da kansa ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku matalauta ne ku mabukata ne a wurin Allah to kai da ifi kai da kake da rauni me ya kamata ka koma gurin da zaka yi karfi shine ka bautata wa Allah irin bautar da ta dace kada ka gaji kada ka takaita wallahi kai iyayenka wajen bautata wa Allah don haka lalle an sani cewa dukkan dan adam mai kuskure ne amma menene mafi alkhairin kuskurensa ya ne ya tuba zuwa ga Allah ya nemi gafara Allah subhanahu wataala sai Allah ya sallada shi akan makiyansa sai Allah ya dora shi akan abokan gabansa amma wallahi duka al'umma da ta zamanto cewa ba ta bin addinin ta irin addinin yadda ya dace ma'ana al'ummar musulmai in suka ban karan bautar Allah subhanahu wataala suka kama wani abu daban wallahi Allah zai sallada abokan gaban su akan su wallahi su nasara akan don haka mu sani cewa dukkanin abin da kaga ka shigar a cikin zuciyarka ba na alkhairi bane wallahi ka rasta fitar da shi dawo da abin da yake na daidai ka tsaye akan abin da yake duk al'umma da ya zamanto cewa ta kafa akan cewa ita sha'awa ne abin da rayuwar duniya take yi ita ce don haka imamun nawawi yake faɗa a cikin riyadus salihina yace dallakud duniya wa kaful fitna yace na saki duniya saki barkace ma kawai an ma wuce uku saboda me saboda in je in haɗu da Allah tsoron wannan fitina ta rayuwa kuma duk fitinan nan ta rayuwa duk abin da ya jawo mana wannan abu abubuwa ne da ba sa wuce guda shida da Allah subhanahu ta'ala ya lissafa cikin suratul Ali Imran da yake zuyina lil nasu hubbu shahwa min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal am wal haras zalika mata'ul hayatid dunya dukkan ka tattara su iyakar abin kenan to iya wannan rayuwa duk abin da ka samu a cikin waɗannan abubuwa guda shida tafiya dasi wucewa dasi za ka koma zuwa ga Allah yadda kake san tarantan din nan wallahi ka ka koma zuwa ga Allah mawaki yake faɗa fa yake cewa wa fi qabadin ifili inda wuladatin yace lokacin da aka haifi yaro zai zo kawai hannunsa a damɗe me kenan ya zo tara duniya amma idan ya zo mutuwa ce yake ce me unzuru ne kada saraf bila yace kun ga hannun mutum idan ya mutu wala da ga ko ina nasa a miƙe yake babu wani gun da ya tankware ami ko ya tankware sai a miƙa ce to ku duba ku gani yadda na zo duniyar nan haka nan koma babu komai ba to kai da zaka tafi baka da komai babu wani abun kamar yadda ka san ka zo ba da komai ba haka zaka koma ba da komai ba to menene ina naka wallahi idan muka duba muka bincika muka cakuda wallahi za mu ga wannan jarabawar da Allah yake mana wallahi ba da banza ba akwai wani abun da muke wa Allah subhanahu wataala wallahi ya kamata duk kankantar laifin da kake ka daina ka daina ka daina shi ma mai babban kana daga hannu kace Allah subhanahu wataala wanda suke agaza suke zaluntar mu suke cutar mu Allah ka ganar da su wallahi Allah zai amsa maka addu'arka kai kana raina abin da kake ne kana ganin abin da wasu suke wanda sun fi naka kai daina naka kadan din wallahi su ma kana daga hannu da su daina shi ne gaskiyar magana idan kana zagi kila kai ma dama ce baka samu ba wallahi sai na tuna wata magana shekaru da yawa akwai wani bawan Allah dangantakar zace ta zo nan faɗa Allah ya rahama masa wani lokacin ana ce masa dos wani barawo a kofar kotu mun kewaye ana ma shari'a wallahi an yanke mar hukunci da a irin fitowar nan haka jama'a sun ci ne haka alƙali na manta abin da ya faɗa sai ce ai su ma duk barayi ne ta mu ce ta fito fili to wallahi mu ma abin da muke faɗa dama ce ba mu samu ta shugabancin ba shine yasa kawai muke ta wannan zage-zage kai ma in ka samu dama haka za ka zama to ka daina abin da kake kaɗan wallahi kana roƙon Allah wallahi tallahi za su daina to kana rena naka kai naka kake renawa kana ta ganin nasu kana ta ganin nasu kai kana rena naka to Allah ba ruwansa wallahi da barahon naira goma da barahon miliyan ɗaya sunan su me barayi sai in kana ganin kai zalunci naira goma kana gaba komai bace wallahi ta sababa maka dawama wata naira goma kaɗai kana ganin ta wallahi mu daina rena ɗan ƙaramin zunubin da muke wallahi mu daina rena shi ka gyara wallahi mu kasa in mun gyaru wallahi su ma dole sai sun gyaru to amma mu ma dama ce ba mu samu ba iya maganar nan kenan dama ce baka samu ba kai ma ne isa to mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya gaya mana ya ce idan muka tuba muka nemi gafarar Allah subhanahu wataala Allah ya ce zai jiyar da mu daɗi daɗi wanda yake la musalala Allah ya buga mana misali ga mutanen birnin Sabai ga mutanen garin Makka duk Allah ya buga mana misali ce alƙaryu ne wanda Allah ya sanya musu ni'ima da kowai na rayuwa suna jin daɗi sai suka kafircewa ni'imar Allah sai Allah subhanahu ta'ala ya nuna musu wannan abu wallahi da duk gaba ɗaya za mu koma zuwa ga Allah wallahi sai Allah ya juya mana rayuwar mu ta canja daga wannan rayuwar da muke ci yanzu kalla a gani kalla a gani idan ka tsaya kai tasisi abu ne kullum ana tunanin a'a dai dai kasa sai ka ga ya ƙara tafiya sai ana tunanin a zai dawo sai ya ƙara tafiya to ina za a je ina za a je ina za a je ina za a je mu wallahi duka wannan tafiyar ba za ta kare ba billahi lazi sai mun dawo kan addinin Allah daidai mun dawo mun yarda Allah din muke bauta wallahi sai Allah ya agaje mu sai Allah ya taimake mu amma wallahi idan har ba mu yarda ba wallahi ya zama kawai hayaniyar muka ci to da fa a tafiya a hayaniyar da a je a faɗa wani rami ne Allah ya sa an fice to in kuma ba a fice ba kenan sai a zauna a ciki iyakar take na san cewa babu abin da zai dawo sai ikon Allah don haka ya ƴan uwana a cikin addinin musulunci mu ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah yana rasanta mana dukkanin wani abin da kaga yana yana samun ka gurgudan abin da ka aikata Allah ya ce gurgudan samun ka gurgudan ɗawainiyarka to don haka gwargwadon yadda ka bi Allah gwargwadon yadda Allah zai agaje ka gwargwadon yadda ka saba wa Allah gwargwadon yadda Allah zai zarrabe ka ya ƴan uwa ya ƴan uwa wallahi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu gyara ko da ƙananan laifuka muke mu daina su mu daina su mu daina su ka san kana yi na san ina yi kowa ya san laifinsa wallahi ya kamata mu gyara mu gyara wallahi Allah zai taimake mu amma in kana ganin kai cewa na sama kake hange ai manzo Allah ya ce tun mutumin da yake hangen wanda ya fi shi to ba zai godiya ga Allah subhanahu wataala ba amma da zaka dinga duba na buwa na baka duba ga wani ba matsayi na ma ke so ya zama abun ya gagara to kira zaka yi godiya ga Allah subhanahu wataala amma ya zama dai har na saman kake duba kake kalla ba za ka gode wa Allah to Allah ya agaje mu Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon cinye wannan jarabawa da muke ciki Allah ya fitar da mu daga cikin wannan musibu da muke ciki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik السلام